والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد لدى باب ثم دين باءت ثم أما بعد كوي أما بعد ني yau muna cikin kitabu tauhid ko kuma mun dawo karatunmu a littafin kitabu tauhid yau shine darasinmu na 31 darasi majalisi na 31 za mu tashi babun babu ma ja'a fit tanjim babu ma ja'a fit tanjim za mu yi babi abin da ya shafi harkar taurari tunda muna kitabu tauhid ne muna magana sihirce sihirce da boka da bokanci da sauransu to imani da tauraruwa cewa tana da tasiri za ta iya aikata wani abu ko in an ganta sababi ne na abu kaza zai faru shi ma wannan alama ce na sihiri alama ce na bokanci alama ce baka yarda da Allah baka yarda da wani halittan Allah ma'ana wani halittan Allah zai iya maka wani abu to saboda haka yana daga shirka ka yarda tauraruwa ita ma wata aba ce da za ta haifar maka da kaza sai dai ita tauraruwa ta zama alama ce na ana tsammanin kaza shi ma ko ba dole bane ba sau nawa ake hadiri ba a ruwan sama ko ba haka bane sau nawa kuma ake ruwan sama babu hadiri duk wannan mun ganshi so da haka babi na tanjim shine astronomy ko astrology fil ne sananne wanda ake karanta shi wanda su kansu wanda suke yin su a zamanance suna kauce hanya su ma forecast yadda ake forecasting za ka ga ana ta faɗan wasu abubuwa cewa lallai abu kaza zai faru to in musulmi ne ya karanta ya san yadda zai alakantar da shi a addininsa qala al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari a cikin littafinsa ingantacce yake cewa qala qatada qatada yace khalaqa Allah hadhihi an-nujuma li thalathin Allah ya halicci taurarin nan saboda abu uku ne duk wanda ya kauce daga abu uku din nan ya dora ya faɗi wani abu daban to ya shiga wani karatu kuma daban ya shiga abin da zai saba wa Allah subhanahu wataala Allah yayi bayani kan kaddara Allah yayi magana kan kaza iya inda ubangiji yayi fada to kar mu shiga abin da ubangiji bai gaya mana ba to haka taurari banda abu ukun nan da zamu fada babu wani abu da zaka shigo da shi face ka bata ka kama ta hanya daban na daya zinatul lisama an halicci taurari ne saboda ado na sama haka Allah ya fada ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ko waja'alnaha rujuman lishayatin kaga Allah ya faɗi abu biyu a waje a waje daya yace mu ne muka halicci muka muka sa sama ta yi ado da me da taurari sannan muka sa taurari muka saka taurari suka zama rujuman lishayatin abubuwa ne masu jefi shedanu in aljanu za su je su sato magana a sama za su yi ta'addanci ubangiji ya sa tauraru su jefe su mun yi wannan babi din mun karanta a can baya mun faɗi har yadda shedanun suke hawa kan junansu su tafi sama to wannan na ɗaya kenan na biyu rujuman lishayatin cikin aikin tauraru shine jefe shedanu su jefe aljanu waje na yi ko? waje ba a ji? o cikin kenan aka kunna mana eh na wani ya je waje mana wani ya je waje waje ya ji mana spikon waje saboda mata suna sauraron karatu a waje yuko na ɗaya zinatul lisama na biyu rujuman lishayatin amma dai ciki ana jin karatun normal ba irin na jiya ba to kunna wajen sai ka kashe cikin yadda malam jafar kai dazu kenan na wajen ne dazu yake dawo mana ciki ko ku canja shi anti-clockwise wancan a kashe wannan akunna yawwa yanzu waje ana ji cikin ma ana ji babu laifi to shi kenan na uku wa alamatin yuhtada biha ita tauraru su tauraru alamu ne da ake shirya da su wannan shine na uku waɗannan uku shine galibi abinda mu 'yan adam muke amfani da shi rujuman lishiyatin ba aikin kamar ne jefe shedanu aikin Allah ne amma neman shirya da da da tauraru wannan shine abinda muke yi ko zamu gane ina ne alqibla ta ina alqibla take zamu gane cewa alaman tauraruwa tauraruwa kaza shine alama na cewa lokacin shuka ya kusa masu gero akwai taurarun da in sun fito alamu ne na yanzu shukan gero masu dawa alamu ne na shukan dawa alaman wasu tauraru in suna fitowa alama ne na yanzu za a shiga sanyi dan adam ya shirya in bai da kayan sanyi ya nema ina ga kaman karatu sautin yana fitowa ba, ba matsala ku to wayannan alamun wannan babu laifi a cikin su shi yasa malamai suka kasa ilimin taurari kashi biyu akwai ilmu tasir akwai ilmu ta'thir ilmu tasir shine as-sayr shine ilimi da zaka gane al-qibla zaka gane gabar ko idan aka ga zarar ana nufin tana bangaren yamma ne bayanta shine gabar in an ga tauraro iri kaza ana nufin gurin akwai zafi ko kuma ana nufin za a fara zafi to wannan alamun Allah ya sa mana su don haka babu laifi a ciki amma ka ɗauki taurari aka ce idan an ga tauraruwa iri kaza sababi ne na za a aifar da kaza ita tauraruwan sababin ita ce mai aifar da kaza wannan shirka ce ga Allah subhanahu wataala sannan kar ku manta ilimin astronomy ko astrology ilimi ne wanda yake dealing da stars galaxies da galibin abubuwan da halittu ne na sama a cikin halittu na sama din nan akwai akwai dragon akwai dragon kun ga harkan dragon din nan idan ba a yi wasa ba shi ma akwai shirka a ciki ana saka dragon sababi ne na ɗauke ruwan sama ba haka muke ba? eh? rainbow soti sorry rambo rambo ba dragon ba rambo rambo in an gance ba za a yi ruwa ba har ma ana cewa mai shanye ruwa mai ɗauki ruwa wannan kuskure ne domin ana saka shi sababi ne na ba za a yi ruwa ba to kuskure ne duka anan wayannan wasu alamomi ne masu ilimin wannan za su iya gaya maka menene abubuwan rambo ɗin me yake haifarwa duka abubuwa ne na sama galaxies da sauransu da kuma wayannan planets ɗin da muke da su duka shi ne ake dilin da taurari su ma kuma duka alamominsu ne na gane wasu abubuwa nasu masu jirgin sama compass suna aiki da compass wanda za su gane location sannan suna aiki da tauraruwa gajen gane location location nasu da daddare ko da rana da makamancin wayannan abubuwa ne so in a irin wannan ne babu laifi amma ka gane tauraruwa ka ɗauka na aiki da tauraruwa in an ga tauraruwa kun san har maganar mutuwa ake fa a ga tauraruwa kala kaza a ce tabbas wani sarki zai mutu ko wani sarkin ya mutu babban sarki ko wani babban mai mulki sai a ce ai jiya dama tauraro iri kaza ta fito to wannan duka shirka ne ga Allah subhanahu wataala Allah yana abin sa yadda ya ga dama baya alakatar da shi da wata halitta ta sa to shi yasa sai aka ce wa'annan sune guda uku shi katada sai yake cewa faman ta'awwala fiha fiha ghayra zalik duk wanda ya aiki da tauraro ba ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan ba akhta yayi kuskure in ba ai sa'a ba ma ashraka yayi shirka wa a nasibahu ya zubar da ladansa wata kallafa ma la ilma lahu bihi ya je ya sa kansa abin da bashi da ilimi a kai wanda ba a sa shi neman sa ba wannan ba aikin sa bane wa nabi Musa kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa salasatun la yadkhuluna jannata mutum uku ba za su shiga aljanna na daya wayanda ba za su shiga aljanna ba مدمن الخمر saboda ba za shiga aljanna saboda waɗannan abubuwan da suke aikatawa na manya-manyan zunubai na farkon su mudminul kham almudawamatu ala shurbil kham tabbata a shan giya mutum tunda aka san shi dan giya ne har ya tsufa dan giya ne wannan ba zai shiga aljanna ba saboda me yasa zaka tafiyar da hankalinka kwakwalwarka zaka bata ta zaka fita daga layi na yan adam zaka mai da kanka mahaukaci a lokacin da ubangiji yana so kowa ya zama mai hankali na biyu rashin sada zumunci wannan babban zunubi ne ka watsar da yan uwanka yan uwanka ba labarin su suna jin haushinka kana jin haushin su Allah ya maka rufin asiri amma ba a amfanuwa da rufin asirinka Allah ya baka lafiya amma kafarka ba ta ziyartar su to wa'annan ba za su shiga aljanna ba wannan shine na biyu rashin sada zumunci yana sa gaba yana sa kyamar juna yana aifar da abin da family yake rugujewa ubansu ai baya kaza to mu ma me yasa kai kaje kaje gidan me yasa kaje gidan ƴaƴansa me yasa kaje kai kaza babansu baya mana kaza baya shigowa cikin mu baya kaza to shi yasa zumuncin nan yana da muhimmanci in kai ba za ka iya ba ka sa ƴaƴanka suke yi in suka je ka ce kai shi ya turo mu yace mu zo mu gaishe ku to yana rage wani abu amma dai kai din aka fi so ka je sannan akwai zumuncin da in kana da nauyi ba za ka iya yin sa ba aljihunka ya maka haka kawai ka tunan su wanje don Allah na bugo ne mu gaisa a dan turo min account number mana a saya wa yara abu kaza wannan yana ƙara rage abin nan to shi yasa aka sa shi kaba'irul zunub abu na uku gaskata sihiri to gaskata tauraruwa cewa tauraruwa ita za ta iya haifar da kaza in an ganta za ta yi kaza abu kaza zai faru wannan kamar ka gaskata sihiri ne kamar ka yadda da boka ne to wannan shine na uku domin bokaye suna aiki da taurari da yawa da yawa suna aiki da taurari wajen bokancinsu to kai sai ka yadda da tauraruwan da Allah kuma bai ce ka yi mata haka ba to kamar yanzu kana taimakon bokaye a abin da suke aiki da shi wajen halakar da mutane babun sabon babi ma ja a filistis ka'ibil anwa abin da ya zo game da neman saukar da ruwa ta hanyar aiki da taurari ko kuma mafaɗar taurari kuke neman ruwan sama cewa abin nan taurari iri kaza shi zai haifar muku da ruwan sama tauraruwa iri kaza shi zai haifar muku da ruwan sama ai manazilul qamar shi yasa Allah yake cewa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna kuna saka godiya ga Allah a bisa abin da Allah ya azurta ku mai kun ku gode wa Allah a bisa abin da Allah ya azurta ku to sai zama annakum tukassibun ay tunsibuna rizqallahi wa huwa al-matar ila al-anwa sai Allah ya saukar muku da ruwan sama sai ku ce yawwa yawwa ai tauraruwar jiyan nan baka ga sun fito ba ku ga dazu ana yin isha tauraruwa su gabar suka fito ras suka yi group kaga lokaci haka za group din taurari su sun taru waje guda ai wannan ne ruwan saman jiya watajaluna rizqakum ai watajaluna hadzakum wa nasibakum wa huwa al-mataru alladhi anzalahu Allah lakum annakum tukadhibun ai tunsibunaha ila an-nujum kuna danganta su zuwa ga taurari ku ce ai tauraruwa kaza ne ta aifar tauraruwa kaza ne ta aifar ko kuma hadirin ya hadu rambo ya fito a ƙi samun ruwan saman ku ce yahuwa ai tun da wannan ya fito bakan gizo aka ake fara da hausa ba bakan gizo ya fito ba za a yi ruwa ba yanzu ba Allah ne yake saukar da ruwan ba kuma mun manta sau nawa bakan gizo zai fito matsiyaci ko amma kuma me Allah ya saukar da ruwansa ina ruwan Allah da wannan bakan gizo ba Allah ne ya halicci bakan gizon ba yadda kake haka bakan gizo yake yadda Allah kai ya halicce ka ba za ka iya ruwan sama ba za ka iya hana ruwan sama ba bakan gizo ma halitta ne na ubangiji ba shi da komai ba shi da amfanin komai wajen saukar da ruwan sama amma in ya ta zama wata alama in ta zama wata alama na cewa damuna ta tafi na cewa kaza kowane halitta Allah tana da hikinkimunta in an bi za a gano masu iliminta za su gano amma ka ce shi ne mai hana ruwan sama shi ne mai kawo ruwan sama wata jaluna rizkakum annakum tukadzibun Allah ya sauka muku da ruwan sama ku kafirce ku ce abu kaza ne ubangiji ya hana ku ruwan sama ku ce ga a wannan kafircewa ne ga Allah subhanahu wataala fa'idan wannan aya da muka karanta akwai fa'idodi a cikinta cewa alkhairi da sharri duka Allah ne ke kaddara shi wata jaluna rizqakum annakum tukadzibun musamman wannan rambo da na fada din sannan sau nawa ake ganin rambo kuma a ruwan sama ga rambon ya zo kuma wallahi Allah ya sake ruwansa sau nawa kai wani lokaci ma yana saman ana ruwan an sha gani fa'idan wannan aya ruwan sama arziki ne wata jalina rizkakum rizkakum kuna saka arzikin ruwan sama da Allah ya aiko maka annakum tukadibun kuna danganta su zuwa ga tauraro kenan arziki ne danganta ni'imar Allah ga wani Allah kafirci ne ka yadda wani zai azurta ka ka yadda in ba wani ne ya maka abu ba za ka samu nitsuwa ba wannan yana da kyau mutum ya zama na don ka samu kwanciyar hankali don ubangiji ya baka kariya daga fadawa shirka shine ka zama kana da plan ka zama kana da tsari duk abin da za ka yi wata bakwai ka san a al'ada idan za ka yi shi wane yana ban gudunmuwa wane yana ban gudunmuwa wane yana ban gudunmuwa wallahi a tsari shine ka cire gudunmuwan kowa a zuciyanka ka ajiye a gefe ka dawo kan ubangiji ubangiji shi ya baka tsari ya koya maka tattali ya koya maka ajiya ya ce ga yadda za a yi duk wani economy yana ƙur'ani ka zo ka yi tsare-tsarenka kar ka kuskura ka sa naira ɗayan wani a gudunmawan abin da za ka gabatar ka saka ta kana bacci kana tunanin bai aiko ba kana tunanin zai aiko wannan yana taimaka wajen tawakkali mai kyau ni fa na gama shirina yadda Allah ya umarce ni na yi kuma Allah ne ya bani iko na yi wannan shirin daga Allah yake in ka zo lokacin naka wani ya zo ya kawo yana mikowa za ka ce wala Allah nan ne Allah nan ne amma dama tun farko ka tsaya wani zai mun kuma duk wanda ya tsaya bikina in ya zo tarona in ya zo aikina in ya zo gina gidana da nake yi wani zai zo ya saka min wani zai min in bai maka ba sai ka koma wani tauhidi mara kyau amma ba ruwana na ɗauka shekara goma zan yi duk abin da ya zo min ribar kafa ne in bai zo ba dama ban sa a raina ba ban sa a rai ba to na duka nau'i ne wallahi na tawakkali da zai kare ka daga shirka wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun saboda haka ka danganta wata ni'imar Allah ga wani Allah kafirci ne kufurun billahi ta'ala kana ga akwai wanda zai ni'imta ka kuma ba Allah ba har ka dogara da shi har ka ke jin shi wata tsaya ce Allah kadai ake dogara da shi ake neman arziki da shi haka kana zaune zaka ga Allah ya turo maka mutane kuma sau nawa sau nawa zuciyar za ta ke tsammanin wani zai yi kaza wallahi tallahi sai kaga ta wani guri daban zai zo kana zo kana tunanin ai suwa ne kaza ai suwa ne kaza ai gudunmuwa za a samu ta waje kaza za a samu wala sai ga wanda ba shi bane Allah ya turo shi Allah ya turo shi to wannan babi ne mai girma an abi malik al-ash'ari ko an karbo daga abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله كتا أربع من أمتي من أمر الجاهلية أربع في أمتي من أمر الجاهلية أقول أبو بوا قد أخذوا أتين الأمة وأن الأمر أن الجاهلية لا يتركونهن كما بدأ أبرسوا har har kiyama ta tashi al'umma zaka samu suna aikata irin wannan na daya al-fakhru bil ahsab mutane suke alfahari da dangin su ni ubana kaza ni uwata kaza ai mu gidanmu kaza ai mu familinmu kaza kana girmama naku kana kushe na wasu wannan jahiliya ce bata ce ana alfahari ne da musulunci ni musulmi ne alhamdulillah alhamdulillah ni mai riko ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah da wannan ake yi amma kana danganta kanka da babanka kana danganta kanka da mamarka kana danganta da gidanku kana danganta ka kaza gidanku nan da ba addini ba ba kaza ba ba kaza ba a'a to wannan alfahari alfaharin sai sa kuma ka walakanta wasu na biyu watta'anu fil ansar in zaka yi alfahari da zuriyar ku to kuma zaka soki zuriyar wasu to shine na biyu sai ka ji ana cewa wayannan wayan da ba su da asali wayannan yan karamin gida wayannan masu kaza shi babansa ba kaza wannan duk jahiliya ne ba wanda zaka ga in ya tashi zai aibanta gidan suwa ne zai aibanta gidan suwa ne kuma yanzu muna cikin jahiliyan nan sosai wani fa tsakaninka da shi ne wani abu zai hada ku wata kilma shi ne bai da gaskiya amma sai ka ce ai babansa ba kaza a gidansu ma wanan nan ba barawo ba ne to shi din barawon ne in wani a gidansu barawo ne sai nuna duk gidansu lalace gidansu annabi sallallahu alaihi wasallam babu kafirai ne sai ya taba mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi nuhu ba wuta za ta shiga ba ba ta kin imani ba dan annabi nuhu ba wuta zai shiga ba dan annabin Allah matar annabin Allah lut ba wuta za ta shiga ba mahaifin annabin Allah ibrahim ba wuta zai shiga ba da nassin qur'ani sai ya taba mutuncin sayyidina ibrahim Allah fa faɗa faɗa ya falon ma ta bayyana nahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu annabi ibrahim da aka bayyana masa cewa mahaifinsa makiyin Allah ne sai ya barranta da shi so da haka ka taba dangin wasu alhali shi nagartacce ne kace gidansu kaza gidansu kaza gidansu kaza wannan jahiliya ne sai na uku alistisqa'u bin nujum cikin jahiliya shine neman ruwan sama ta hanyar taurari shine shine mahallu shahid din kake danganta ruwan sama da aka samu da arziki da, da mutuwa da sharri kace a wannan tauraron kaza da suka zo su sanadiyan su ne aka samu kaza wannan jahili wannan jahiliya ne sannan kuma shirka ce ga Allah na uku anniyahatu kuka raf'u sauti bin nadbi ala almayyiti wa huwa ta'adadu mahasinihi shine mutun ya mutu a zo ai ta ihu ana ta fadan arzikin sa bango ya tsage katanga ta fadi ai in ba shi za mu sha wahala kuna jawo kanku bala'i kaga nan ma nau'i ne na shirka ana ganin in wani dama rayuwarsa ne sa suke rayuwa dan yana raye ne ake rayuwa jiya mun je rabon gadon wani bawan Allah mai arziki bawan Allah mai mutunci kuma ana so ana so a tada hankali a kawo hayaniya a gurin to hayaniya mana wancan sun ce ga yadda za a wannan sun ce ga yadda za a kan dukiyar da ya bari Allah ya sa mahaifinsa na gurin kuma mahaifiyarsa tana rayu duk da cewa bata zo gurin ba sai na ce kai magada kowa ya saurara ga mahaifinsa nan shi da ya rasu gadon mahaifinsa ya ci ko ba haka bane ga mahaifinsa nan gadon mahaifinsa ya ci yanzu mahaifinsa ne zo ya ci gadonsa mahaifiyarsa tana rayu gadon ta ya ci to arzikinsa Allah ya bashi ba ta hanyar mahaifa ba kuma arzikinku yana nan karku da kai hayaniya akan abin da ya bari to wanda ya mutu wanda yake raye karka yadda kai a rayuwarka kana ganin wani akwai wani mutum wanda shi ne rayuwarsa ta sa kake rayuwa ofisanka ne oganka ne mai gidanka ne matarka ne mijinki a'a ka ɗauka wai in babu shi babu rayuwa dama rayuwar ma da nake jin daɗi shi ne a ƙarƙazon mushriki ubangiji ne so da haka mutuwar duk wani wanda kake ga shi ne yanzu allah ya aiko dan aika ne kake samun arziki ta hanyarsa wannan dan aika ne ubangiji ne dama yana kaucewa wannan arzikin in yana jikinka in kana nan a cikin kaddarar nan wala karuwa zace wani ma wani ma rayuwar wani ne ma kamar take take take blocking ta hanyar za ta zo kadan kadan kadan amma yana gushewa Allah zai kara bulbulo maka karka zama mushriki karka zama mushriki mutane nawa ka rasa mata ina ne hanyar arzikinsu duk idan inda za ka tsammaci cewa babu amma kuma Allah ya azurta su to wannan niyaha a zo ana kuka wannan jahiliya ce shi sa annabi sallallahu alaihi cewa innal mayta la yu'adhabu bi kai ahlihi alai mamaci in ana masa kuka ana masa azaba a kabari ba a kuka duk wanda iyalansa suke masa kuka to ana azabtar da shi a cikin kabarinsa musamman in ya san za su yi kukan ya ƙi wasiya yayi wa iyalansa wasiya haramun ne kumin kuka alhamdulillah malamai Allah ya saka musu da alkhairi suna karanta wannan karatun haramun ne ayo mamaci kuka kuma wasu mamatan in ka je gidansu zaka samu ana iya kokari zaka ji an ce kar ku ki sa masa azaba ku yi masa addu'a ba kyau kuka har tsofi zaka ana daukan wannan karatu din to wannan sune abubuwa guda uku da shari'a ta hana sai me na gaba mun karasa babin ko akwai wani hadisi ولهما كو هكني ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح النبي صلى الله عليه وسلم من يصلى الصبح tare da shi bil hudaybiya a hudaybiya ala ithri ma in kadat min al-layli bayan an yi ruwa jiya da daddare in an yi ruwa da daddare da asuba za a bada labari a jiya an samu ruwa ko kar misali jiya da daddare an yi ruwa to an yi sallan asuba din falamman sarafa lokacin da annabi yayi sallaman sallah aqbala ala nasi sai juyo ya kalli mutane fa qala sai ke cewa hal tadruna ma za qala rabbukum sanadiyar ruwan saman nan kun san me ubangijin ku ya fada qalu allahu wa rasuluhu alam suka ce allah da manzo ne suka sani qala sai ke cewa ga abin da allah ya fada qala allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wannan ruwan da aka yi jiya a yau sanadiyan wannan ruwan bayina akwai waɗanda suka wayi gari mumine wasu kuma kafirai sai annabi zai musu sharhi fa'amma man ƙala mutarna bi fadlillahi wa rahmatihi amma waɗanda da aka yi ruwan yanzu nan da suka tashi suka ce alhamdulillah falalan Allah da rahamansa ta aiko mana ruwan sama an mana ruwan sama da falalan Allah da rahamansa fadhalika wanda ya faɗi haka mu'minun bi Allah ya ce shine mai imani da ni kafirun bil kaukabi wannan kuma ya kafirce wa taurari domin wasu suna cewa tauraro ne kawo ruwan sama ne to ana so kai imani da Allah ka kafirce wa tauraruwa saboda ba ita take kawo ruwan sama ba wa amma man qala amma wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwan sama ne saboda naga nau'in tauraruwa kaza jiya ta fito tauraruwa kaza jiya na ganta da magariba tauraruwa kaza na ganta kafin magariba wata ma bayan kaza na ganta wannan taurarin da suka fito sanadiyyan fitowan su ne aka yi ruwan sama wanda ya faɗi haka fadhalika kafirun bi wannan kafiri ne a gare ni mu'minin bil kawkabi ya yi imani kuma da tauraro yanzu allansa shine tauraronsa to karka yadda ka ce a tauraro kaza ne ta kawo mana kaza wannan nau'i ne na shirka a ƙarƙashin ta kuma duk wani abu da ba sababi ba fa ka saka shi ya zama sababi shine yamin kaza shine ya aifar min da kaza Allah ne ya maka walahuma ko har yanzu daga bukhari da muslim min hadisi min Abbas bi ma'anahu a cikin hadisin Abdullah dan Abbas da irin wannan ma'anan wa fihi qala ba'dhum wasu malamai suka ce laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza fa anzala hadhihi al-aya lalle sun gaskata abin nan laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza nau'i na kaza da kaza na tauraruwa kai wannan ai ita ce ta aifar mana da wannan ruwan sama din sina ita ce sababin ruwan sama sai Allah ya saukar fala uqsimu mawaqi'un nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassu illa almutahharun fala uqsimu mawaqi'un nujum wannan lam din za'ida ce ta karfafa ce ai uqsimu bi mawaqi'un nujum ina rantsuwa da mafadan tauraro saqituha inda gurubi a lokacin da za ta fadi wa innahu wannan rantsuwan da Allah ya yi wa innahu laqasamun lallai wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim malam ya kawo mana sharhin abin din da su to nan gurin dai Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da mafadan tauraro lokacin da za su fadi dan ya nuna maka ala ithbati azamatil qur'ani wa barakati ya nuna maka girman qur'ani da albarkansa wannan alqur'anin kiyayeye ne daga wajen Allah subhanahu wataala to har zuwa ƙarshen wayannan ayoyi din to fa'idodi zamu samu Allah zai iya rantsuwa da kan komai sannan fa'ida ta biyu Allah yana tabbatar da girman qur'ani fa'ida ta uku cewa qur'ani saukakke ne ba halittansa aka yi ba fa'ida ta hudu ana tabbatar da sifa ta Allah subhanahu wataala fa'ida ta biyar haramcin danganta saukar ruwan sama zuwa ga wata tauraruwa wannan manazil masaukan taurari alamomi ne amma ka danganta su da saukarwa ubangiji ya karyata to wannan shine na karshe shine kuma karshen wannan babi din Allah ubangiji ya mana jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mun kara har minti uku dan mu gama wannan babi din sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam